وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
اللهم اجعلنا منهم الله سلام على ينسى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 28 ga wata na safar hijira shekara 447 wanda ya dace da 22 ga watan 8 2025. a sati da ya gabata muna cikin suratul haqaf mun tsaya tsakiyar aya ta sha biyar kin yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta sha biyar cikin haƙaƙa insha Allah kayan nan sai yan tambayoyi akwai wani wanda irin masu bin mu ta hanyar sadarwa da ta sun yi wata mas'ala an samu ɗan rikici da kan tabbatar abin a shara'ance mutum ne ya aramo mace da ya aramo mace tana da kanwa karama irin masar ko amarya sai dan shi sai ga wannan kanwa matan uban shi kuma daidai shi zai iya aurenta ko ko haramu ce yan wa'irin matsalolin suna zuwa matsalolin na zamantakewa maganar shari'a haramci daban maganar al'ada kowa da tashi Allah subhanahu wata'ala ya sura ta musamman cikin ƙur'ani suratun nisa ana Allah ya jero a kusan wuri guda wanda babu wani daban ba su ba su ne mata da Allah ya haramta duk wadda ba ta ciki kana yi doka sallama nisa'i wala tanki mana ka abawa kuma nisa'i kake gaba wala tanki mana kuma nisa'i ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
yanzu mun ji daya cikin wajen sha shidda a ciki Allah ce wala tankihu ma naka abawukum min nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila kakku armi matan da uwayenku suka aura matar babanka haramu ce gare ka Allah ce wannan wata alfasha ce abinda Allah ke hushi da shi kuma hanya ta muni a cikin mata babanka mun ji guda ko sai sauran sha biyar kin ko ya alama حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن na'am فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد قد salaf
إن الله كان غفورا رحيما
sauran sauran guda sauran guda almusanatun nisa والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم مم.
كتاب الله عليكم وأحل لكم ما انتبهوا.
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم Mm, sinigar musafiyin
أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصابين ولا متخذي أخدان ولا متخذات لا أخدان متخذ أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم na'am yanzu mun ji guda ku abinda uwayenku suka aura matar babanka sai Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum bigo wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahati nisaikum wa rabaibukum allati min sakratil akhratum bina ko to he bana ba he mi kuma وهلائل وهلائل وهلائل وامهاتكم التي ارضعنكم وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه شنو اكو امهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه نو كنا ها شنو شابيو وعلى ها وامهات نسائكم متى معنى امتك wahala ila abunakum min lazina min aslabikum da dan qarabaikum lati fi hujurikum da agolaka amma wata da khartum fi nawd agolan mataka wata amma in ka kwanta da uwarta an ba kwanta ba dauka ka diye kana caka hwasa eh haka Allah ya ce lati da khartum fi nawd ko shiga daki da uwarta kika caka hwasa diye kake so mu amma ita uwa da karan uwa da karan diya ta uwa uwa haramu ce sai wahala ila abu na kuma nasilin masalabikum he matal ɗanka na tsatsanka kina banda matal ɗanƙananka ko wanka matal ɗanƙananka ko ɗan wanka ya ce haka amma kana iya auranta eh Allah ta alifin Allah ta ɗana tsatsanka kina banda ɗan dangi ba ta isa ɗan tsaye aka ce kenan ɗanka ne ɗanwa ba maharin mataka ba ne ba magana kaɗai taka eh danka ne haka amma baka bar in ya bar gaje gidanka mata ka kwana dan baka gari ba yi ɗani haka da zumunci amma ba maharami ba ne ba ya ce wa kashe mabin hussein illa ma kastalaf haka haɗa ya da ƙanwa shi ma ba a yi sai musulmin na sai matar wani wannan sunan shan shashi da ne ko kenan wannan sunan shashi da allah haramta kenan mata shashi da matar baba da uwa da ɗiya da ƙanwa koya da ɗo babanka koya shi ko ƙanwashi ɗo babanka ya ta ko ƙanwata da ya ɗan uwanka ya ɗan uwanka ma'ana uwan matarka da agolarka wadda ka kwanta da uwata da me ake cewa da uwar da ta baka nono ta zama uwarka haka yan uwarka ce baka armanta haka da matar ɗanka na cikinka kuma da ka haɗa mace guda biya da kanwa wuri guda da matar wani wani hala ce mai ala ce wa'udda lahum ma'ara wa zalikum Allah ce bayan waɗannan mata wa'udda lakum ma'ara zalikum Allah ce an halatta muku duk matar da bata cikin wani layin halakci wa'udda lakum ma'ara zalikum Allah ce an halatta muku duk matar da bata cikin wani sha'abin illa a sunna annabi ya kawo gama mace da hala ko amma wannan sunna ta kawo ari kan wancan ba ga mace kanwan uwata kanwan ubanta ba ga masu amma nan sunan mata da Allah ke duk mata da mata cikin nan matar kenan kanwan matan baban kai ka aura eh halakci eh halakci ba wani shuba akan ta eh ba wani shuba an ba kai ka amsa haka akwai abin da ake cewa ake cewa ba a yi misali yanzu kuna yan maza bi kai da mutum ko mace kaga da yadda ilwaka ce ne singa ce ko aka ce ko eh ilwaka yaka ce haka amma ka aure ta ba hana ba yaka ce yaka aure ta eh yaka ce amma ka aure ta halaka ne ka alme ta gari ba annabi annabi da Fatima da Fatima da Ali haka ne Fatima da ce ga Ali na Ali annabi ku zan ki Ali ne ya ta ce ga Ali amma ya alme ta halaka ne kina a daga wani wannan mutum ya koma sutun nisa'i hedi ba da ke gani waɗannan su ne mata da Allah ya haramta kuma Allah ya ce an halarta muku duk matar da ba wannan ba annabi ya kara kaga mace da ilan wata kukan ubanta shikenan an ci gaba alama akwai sai yake cewa me hukumcin raka'a biyu da an zo masallaci ana hudu ba wannan masala ce mazhaba ce ba sunna ba ta hana mazhaba ta malikiya suke cewa ba yi amma ta bata sunna ruwa bukhari ko muslim ruwa ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zo musuna sulaik har ma ya zamna shi ba ma zama ya annabi kallon shi kuma annabi ya hudu ba ya zamna annabi ce salata sulik ka salla sulik ce la ce kum fa salli rak'atayn ce tashi ka salla rak'a biyu sai mu zana yanzu annabi ya umami annabi umami ya sace tashi ko su loke ya tashi sai yake cewa man ja'a ila al-masjid yawm al-jum'ati wal imam yakhtub falyusalli rak'atayn annabi ce gaban nan annabi ka ana karantarwa ce annabi ce gaban nan duk wanda yazo masallaci kuma ce yawm al-jum'a ranar juma'a ko ce ko ya hudu ba ya gama ran juma'a kuma ana hudu ba annabi ce kai sallar ka abi kayan ka zamana wata ruwa ce kai saka jeru kenan mamata ya ce ba a yi ce waye ce ba a yi shi annabi ya ce a yi sai amin sai magana cewa akwai rawati bayan juma'a eh akwai rawati bayan juma'a kahin juma'a ne babu rawati me rawati sallar da ake yi bayan shiga lokaci bayan misali an kira sallar misali azhar ko bayan sallar juma'a babu nafila da aka shar'anta bayan kiran sallar juma'a da ake in za a hudu ba amma wanda wani yayi kana zuwa kai nafilin kai limin zo kai nafila ko nawa kai amma babu tabbatar ratiba juma'a amma bayan juma'a akwai raka'a biyu ko hudu ya tabbata annabi ya raka'a biyu a gida bayan bayan juma'a sai me bambancin tsakanin iblis da shaydan da aljani Allah raba mu da su shi iblis shine uban shi kuma shaydani akwai a mutum akwai aljani shi haɗin da jini wadin sa Allah ce ko din lalatacce lalatacce kun shi shi dani akwai mutum akwai aljani shi kuma aljin jinsi ne na ɗayan iblis a takaice a takaice kenan sai sai azumin nazar da mutum ya kasa misali ya nazar an ce kan bata za a mai kafara irin ta rantsuwa a ce da mutum goma abinci ilan kullum mu gane kafara rantsuwa ta saba da kafara saura ta kitsa ko ta ziyari so a can an yi san azumi sai in ba a yi azumi ne ake ciyarwa amma ta kafara ta rantsuwa an yi san a ciyar akan azumi in ka yi azumi kana da halin ciyarwa kafara ba ta yi ba Allah ta fama da mai samsa ta iyam an baka samu bane ba kenan a kafara rantsuwa an yi so a ciyar da mutum goma Allah alam alama وسن الإنسان
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا نعم حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا sati da ya gabata min fasara wannan ayoyi har bakin cewa da Allah ce mun yi wasiya game da dan adam ko jinsi na mutum amai wasiya umarnin kulawa da uwayen shi wajen kyautata ma uwaye sai ke ga mana irin aikin uwa ko wahalar uwa hamalatu ummuhu kurhan wa da'atu kurha uwa ta ɗauki cikin shi cikin wahala aihuwa cikin wahala wa hamalu wa fisalu 30 shahara da cikin da yayi wata talatin hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana nan ne za mu ci gaba ko kenan nan ana maganar duk da yawa suna kawo cewa abubakar ne shi ne abin yawa kana ga haka duk da cewa abin da ya magana mai kari aya ce shamila ta gama duk kowaye abin da ya dace ne ya yi abu ne na kwarai ko ma waye na iya yin shi to nan abin da ake yaban mai wannan abin bayan ya kai shekara arba'in don ita ce cika ta hankali an ce mutum iya tsakakkari har zuwa za a ce shabin har zuwa 33 33 aka nuwa 40 an zama latijo eh an zama latijo eh ƙari ko daga nan yadda a fara ragewa kana walƙiya kana waye ka fara ragewa daga nan tsakakkari kenan yace bayan ya kai wannan shekaru qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ina roƙonka ka bani dama shin ilhama ka sanya mini san in gode maka ka sa mun san gode ma ni'imar da ka mun kuma wa'ala walidai da ni'imar da kama uwaye na guda biyu shanci abubakar sa'ika abubakar ganin ya musulunta uwayenci sun musulunta ya ce allah ka bani dama wa na'amal salihan tarda allah ka bani damar yin aiki da za ka yarda da shi aikin kware kenan wa aslihli fi zurriyati allah ka gyara mun zuriyata kaga wani an ce iya cikin da abu salihin halin mutanen kwarai komawa ko kaskanci kaskata zuwa ga Allah zama to kana mabukaci ga Allah subhanahu dukkan kominka hatta gode mar Allah ma hira taimakon Allah ya baka dama ka gode mishi hira taimakon shi an shi kai shi kai godiya ga Allah shi kai wata ni'ima ce Allah maka ta bai wacce maka ka sanya maka ka gode mishi kuma da yin maganar neman addu'a da yin addu'a ga zuriya hatta muka annabawan Allah tun daga Ibrahim dole ka yi tarbiyya taka ka kai makaranta ne kai kai karantas kana tare da su tarbiyyar da kake yi kalaka wadatar da ita kaka wadatar da tarbiyya kaɗai a ka yi tarbiyya kuma ka gama da yin addu'a ga iyalanka don addu'ar ma'aiwa karɓaɓɓa ce gaɗiya don haka wannan iya kantar da mahimmancin yin addu'a ga iyalai idan su ibrahim sun yi ina ga mu yanzu wani sun yi tarbiyyar sun yi kawai amma kuma addu'a suke ta kone ɓangare ga iyalansu kinan abin ƙware ne na yin addu'a allah gyara ma zuriyarka su zama to na ƙwarai kuma ƙarshe ce in ni tubutu ilaika wa inni minal musulmi ya Allah ni dai ina mai komawa zuwa gare ka ina neman kenan gafara ta kurakure na abinda kace in hwasa na hwasa shi tubutu ilayk Allah na koma zuwa gare ka ke na bar abinda baka so kuma wa inni minal muslimin Allah ni ina daga cikin masu mai kauya musulmi kenan wannan su ne abu ne na kware ko da abubakar ake ni kowa hanya ce aiki na kwarai ana bukatar kowa irin wani aiki eh sai ce ula'ik
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون kaga ana maganar mutum jamirin mutum guda don ka san aiki ne na kowa na bukatar kowa ne za Allah yake maganar sakamakon wannan aikin da aka jero na kwarai Allah ce ula'ika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu hakin aiki mutane ne Allah ce wa'annan wa'annan masu irin wannan aiki masu godiya ga Allah gode ma ni'imar Allah da yin addu'a ta kwarai gaɗiya da koma zuwa ga Allah alace wa'innan su ne alladin na takabbal anu su ne muke karɓal a sani ma'amilu mahi kyawun aikinsu wa na tajawazu an sayi atim kuma mu tsallake a gawarta musu kurakuransu fi a sahabu cikin aljanna wannan iyakar mutane ashe irin masu aƙidar banza ta jahilci cewa ai dole saba ma Allah kullun dan wuta ne ba magana zini a an kai kaza wannan kanta da kai kana iya zinihi kuma Allah gawarta maka kaga Allah ta wa'annan muna karbar mahi kyawun aikin su wa natajawazu an sayyi'atihim sun yi Allah kuma ya bari ya yi musu tarwa cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin wanda ake huddawa da Allah ya gawarta musu bayan an kama su Allah zai ce zai sa a kawo wani bawa cikin bayan shi Allah zai ce irdu alai ma'ana zunubahu sigara wa kibara a kawo zunuban shi a kawo zunuban Allah ya ce malaku su kawo zunuban shi manyan su kawo manyan da kanana sai Allah zai ce to yanzu ku bar manyan a gehe ku kawo mishi kanana aje aje manyan a ka kanana sai a jero mishi amilta kaza fi yawma kaza wa kaza yawma kaza ya har jero mishi wani kayi kaza a rana kaza lokaci kaza yace in haka ne Allah bai ga dama haka ne iya ga shi an ce ya ga ya kare shikenan ya gama yawo ana zano mishi yace haka ne nayi nayi nayi iya gama shikenan an kare kama shi ne za a yi sai Allah zai ce mala'iku za a ce mashi fa'inna laka makana kula sayi'atin hasana to wannan aiki da aka jero maka gaba ɗaya Allah ya ce a kambacin gurbin kowane aikin naka mara kyau wani wani aka jero cin gaba ɗaya an canza su da hasana da lada to shi ya san akwai ayyuka da ya yi sihin wannan ɓanna amma bai ji ba an jero su wannan wajen ajiyar cikin sai musulun to shi zai yakin tun da an yaye wa'annan wancan wa ya ce abin ta ashe na maraha ya Allah na yi wasu aiki bin gansu ba yanzu na yi wasu aiki bin gansu ba a yanzu kenan nan iyasa su manta a kansu to a takaice da jimlice shi na abu zara ke cewa da aka yi wurin annabi kirge da annabi dariya har aka mun haƙoran shi annabi dariya game da bawa ya ce na yi wasu aiki allah ban gansu ba yanzu ka sauke a kawon can ma kenan a gaharta mishi kenan wa a takaice allah kan wa bawa haka an cutar waya allah zai keɓanta daga shi sai bawan shi bawa na kayi kaza allah na yi ba mu gana gadama kayi kaza na yi haka za an ƙare ya ce a duniya na suturce ka babu wanda ya sani sai ni ka je na gafarta maka wani Allah kawo wasu bayan shi haka Allah samun cikin da zaki gafarta ma kenan shi Allah ce ula'ika kaga wa'annan bayi allazina taqabbalu anhum ahsana ma amilu sunu muke karbal mahi kyawun aikin su wa natajawazu an sayiatihim mu tsallake kama su da kurakuran su fi ashabil janna suna cikin yan aljanna Allah ce wannan kuma wa'ada sidqil ladhi kanu yu'adun Allah ce wannan shine alƙawari na gaskiya wanda yake ma bayan shi da kwarai alƙawari Allah ya kama alƙawarin shi ci gaba والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين نعم والذي قال لوالديه أف لكما نما آية تنا نهي وانا موغم متني ba ta ayyanar da wani tido sun kawo su dangana ma wani duk da ba haka ba ne Allah da ce wallazi alwalde wanda ke ce mu uwayen shi uffin Allah wanda ya kutur uffin lakuma a ta idanani a ta idanani an ukhraja za ku kuna mun alƙawli an ukhraja an ukhraja kuna mun alƙawli za a guddo ni bayan na mutu wa rakat urul min qabli alhali an al'ummi kahini ba wanda ya dawo ku ce zan za ta dawo ni wa huma yastaghithana Allah wannan uwaye da yake ma wannan Allah wadai suna neman agajin suna neman Allah shiryar da shi wa ma yastaghithana Allah suna mai roƙon Allah shiryar da su uwa suna mai addu'a amma shi kuma ga halin shi wailak sai ta kai tanka wane amin kai imani wane kai imani inna wa'adan la haqq alqawlun Allah gaskiya ne fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin to wannan yawo kana ga dewa daga cikin kahaurai akwai uwaye dewa sun musulunta iya aka haka samu ya tabbata haka nan wannan musulun suka irin wannan aikin me yazo akwai ruwa ta ta ingancin sai bukhari lokacin da ma'auya radiyallahu ya sa khalifa ɗan shi in ya mutu za a sa yazidu ya zama to khalifa kin shi dan shi war haka nan cikin khalifofi abin da ya zama matsala na gawajin sarauta sai ce in ya mutu yazid zai zama to khalifa bayan shi a wannan zamanin da ma'auya ke shugabanci ya sa marwan shine gwamna a madina bangaren hijaz an san da abin da ya wakana na kayan kama wurin to a wannan hali marwan ya zo mimbari a juma'a iya so ya ji hankalin mutanen madina ko hijaz akan mahimmancin ko goyon bayan sa yazidu khalifa bayan baban shi ma'awiya ya wannan magana cikin jama'a abdurrahman bin abubakar sadiq ya ce wannan irin mai hirkale ta wannan sabon abu ne na hirkal sarauta irin ta rum da kaisar ce za a mana sabuwa shi ma'awiya ya yi da dama aidan sami goyon baya ko wannan marwan shi yanzu ya ji suka kai tsaye daga abdurrahman yana bukar sadiq ya ce wannan wata sabuwa ce a hirkaliyatin sabu irin mulki za a mana na gado na hirkal shi kuma iya ga ya kawo yaban abin ai an ga yazid kaza ya wa kwarai mai yabo to wannan kalma da abdurrahman ya yi shi kuma marwan sai ya hau ya ce ba kai ba ne ba allah ya sabkar da walzi kalewar da ufin da kuma ya kawo da ayi dangana mai wani ayi kai ne allah ya ce ai allah ya sabkar da aya a kanka wanda allah ya ce wanda ya ce ba uwa shi ufin da kuma ya uwa allah wadai ba kai ba ne ba shi dai a nan maron ya sa a kamo abdurrahman na shi da gwamna da aka ride shi da guru ya wada gidan aisha elawar shi sun shiga gidan annabi su kamo kananta dan wanta ba kamo shi ba da shi ma'ana ya maima cewa kai ba kai wani allah aka la'aci baban kana cikin shi da muka mata da komi ana yi tsakanin mutane yan wani almuhim aisha ta yi magana ta ce wallahi Allah bai saukar da wata aya ba a gidanmu banda wata aya ta uzuri na kenan aya ba wurinta bane ba gaske magana shi yayi da kun dan ban ta mai gadan ka bata mutane da kai ma shi ma rama mun tsakanin sai Allah gafarta musu gaba daya to shi da ta wani aya a takalce a takaice wani mugun aiki ne duk wanda ya haka to Allah yake hudin sakamakon shi ma shi wancan wanda ya na kwarai ga sakamakon su ne wanda Allah yake karɓar nagari wanda suka yi imani suka yi wancan hanyoyi abuwa nagari Allah ya karɓar aikinsa na kwarai sacin gidan aljanna shi kuma din mai irin wannan aiki ana kiranka ka yi imani ka dinga kawo na hujjoji a ta idani ne a nahul za ku ka munan alƙawarin wai za a hudo da ni bayan na mutu wa da kata ƙurun min gabali alhali an yi al'ummomi da dama kahin ni kina iya inkarin tashin kiyama wa ma yastaghithana la su uwayen suna neman Allah ya shiri suna neman agajin Allah ya shirya amma ga abin da ke ga musu suna ta wailak amin wani kai canka wallahi kai imani inna wa'dan lahaq alqawlin Allah gaskiya ne fa yaqulu shi ga abin da yake cewa ma hadha illa asatirul awwali wannan ba wani magana gaskiya kurin tatsiniyoyi ne na uwaye da kakanni ku yake ga mu Allah ya ce ulaika
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين تقب أولئك الذين حق عليهم القول wa'annan su kuma su wannan hal dimi wannan halin Allah ce su kuma masu irin wannan halin kana mata ulai ke dimi irin wannan aikin ga sakamakon shi alladhina haqqa alaihimul qawl fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal ins wannan suna daga cikin wanda kalmar azaba ta tabbata akan su irin yanda Allah ma al'ummomi da suka zo kayan su na kaurai na aljinnu da mutane irin Allah ya gama da su masu dimi irin wani halin kowane ne iya cikin wanda Allah zai tabbatar mai da azaba kuma irin wa'annan mutane innahum kanu khasirin sun zamanto tabu masu asara kowane ne makuran wali kullun darajatun mimma amalu wali kullun darajatun mimma amilu وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Allah ce wali kullum darajatun mimma amilu kowa irin daidai da ka hurcin ka ko aikinka a can dan a gidan wuta ma ka ta hawa hawa ne mataki mataki ne gwalgwadon azabaka gwalgwadon kafurcin kwalayinka suna da darajoji dalilin abin da suka aikata nan hatta ma na ƙwaron gaba ɗaya aikin kowa a 'yan aljanna ma mataki mataki ne alati waliyofiyahun a amalahun Allah zai cika ma kowa sakamakon abin da ya aikata wahum la yuzalimun Allah bai zalimtar kowa Allah ce gaba ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون an amin subhana Allah kai Allah ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar nan ana magana wunin kiyama a ranar kiyama za a bujuro ko za a kawo duwar su kafirce ma Allah za a kawo su wuta a wuta ga azaba ana gora musu ana musu magana ta zargi za a rika ce musu a zahabtum tayyibatukum fi hayatukum duniya kun tahiyar da jin daɗinku mana kun ƙarar da jin daɗinku a rayuwar duniya wastamta'atun bi'a kun zamanto 'yan tamore kenan jin daɗinku ba kishi duniya ne kun more a duniya kun yi abin da kuka damu ba ku da doka ya zama ɗan adam ya kafirci ya ce infilat ɗan adam ke yi ya huta daga doka lokacin mutum ke so abin da ya ga dama sai huta daga doka ta a ke zai abin da ya ga dama zai wanda ke a yau shi ne abin da ke rinjaya a duniya da kahurin duniya ba da haka turawa ba abin suka ji hankali illa irin wani ake ta infilat kurin mutum iya da yanci hurri ne kana da yanci kai abin da ga dama yancinka ne eh wannan shine abin da yake a dokar duniya ta kololuwa haka ce dan adam iya da haƙƙi abin da ya ga dama ya bauta ta mu ice ya bauta ma kare ko kuyu ko ma zai ko kaza ko mu bauta ma yayi zina ya sha giya yayi liwadi yancin shi ne sai suna magana kan wannan abin haƙƙi a su a wajen su daidai ne a mutum ya dama yi abin da ya ga dama shi dokar duniya kidan ba ce bawa ya tawaye ya infilat ya hauta daga zaman shi bawa shi ne wani ina ga wancan paparomin ne da yake kawo cewa yau lalacewa duniya ga duniya ta rikice ta lalace ya ce jigon lalace duniya gaba daya mutane sun yi infilat sun huta daga matsayin shi na bayi sun ma'allata waye ne kowa ya waye gari abin da ya ga dama ke yi ta wannan aƙida ta mutum yin abin da ya ga dama ya taɓa ta duniya da kace ba zina lahici shan giya daidai ne da shan giya da zina da liwa duk wani banda da adam hurrin iya da inci wannan ba kalman butulci ba ne na bawa ga Allah bawa bawa yake to shi ne kenan a lahira suna wuta da azaba ana gaya musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya jin daɗinku ya ƙare a duniya kun ta duk bakin morewa a duniya ta kare wasu ta mata'atun biya kun ji daɗin ƙarƙuri abin da gudanwa a duniya ba ku doka to ha a shi tarwa da da mazan da yake cewa ya ce la'abidin haufin wa la'amnin baiwa allah ce haɗa ma bawa tsoro biyu ko aminci biyu ba sa gamuwa ga bawa aminci biyu ko tsoro biyu ya ce ina amina ne hona akhafatuhu yawma ba su fi ibadi wa in khafa ni huna amintu ba su fi ibadi ruwa ta inganta albani ka ruwa cikin zina sayya manzo Allah ke ce Allah zai ce iya cewa bana hada ma bawa na tsoro bi ko aminci bi yace idan bawa a nan duniya sai na amina ni huna a nan duniya zama to ba ruwan shi cikin aminci ke bana ba shi da doka yace akhafatuhu zan tsoratar da shi yau ma ajimu fi ibadi ranar ta da bayi gobe kiyama zai shi cikin masu tsoron kiyama cikin masu tashi hankali ana dole a duniya kan ɗanta more ne to alhera ka hodi alhera ya ce amma idan a nan duniya ya ji tsoro na gobe kiyama zan amintar da shi cikin aminci bawa to Allah ce wannan za a gaya masa a duniya kun tahi da duk wani jin daɗin ku a duniya ya tahi wastamta'atun biya ku more to fal yawma tujzauna azabal hun Allah ce a yau za a saka muku da azaba ta wulakanci kun fada kun fada kuma Allah wannan azaba ba ba zalunci Allah ce za a muku wannan azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri haqq saboda girman kanku wajen bin gaskiya a saman ƙasa ba cancanta ba saboda girman kai kuran ƙin bin gaskiya kai ku haka wa bi ma kuntum tafsiqun girman kai ƙin bin gaskiya kuma saba ma Allah shi kai ku ana musu azaba ana musu wannan guri ana gaya musu Allah kiyaye Allah ta gaba
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله نعم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم na'am nan ne asalin sunan sura haƙaf ko sutar haƙaf ko nan muka zo magana ta su ashabul haƙaf kin Allah ce wadhkur akha ad iz anzara qawmuhu bil haƙaf nan wa biyo bayan sai ce shi malamin suka tasiliya ga annabi sallallahu alaihi tasiliya a ba mutum haƙuri a kwantar mai da hankali muna magana annabi sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya gamu da shi na adawa gwagwarmayya kan wajen tauhidi da gama gama da suka shi za a bashi labari ka gaya wa mutanenka su tuna 'yan ƙarhi ne in ni'ima ce ka ba su labarin ɗan uwan adawa wai la'adin a kawon huda can arab ko kenan annabi hud shi allah ya kama adawa wanda nan suna kusa don kanta sace daga bata adawa ƙasa ce ko al'umma ce tsakanin makka tsakanin saudiya da yaman da emiram ce emira wannan na aka ce wannan kasashen larabawa da emira za mu ce yanzu kasashe ne wanda suke tsakanin wannan an ce sahara kubra tsakanin saudiya da yaman wannan da yaman yanki wata sahara ce mai girman gaske a wancan zamani yanki ne kamar zaman burji ne amma a ciki suke gidaje irin rere amma mai tauri wajen da kun burji irin wannan karkara haka take zama karkara haka take a nan suka rayu Allah ce wadhukur akhada ka ba mutanen ka yana ya shawa da musulmi wani labari na irin wannan gwagwarmayya ta annabin Allah kan tauhidi ka wasu labarin adawa lokacin da wannan dan uwa na adawa hud id anzara qawmuhu bil ahqaf lokacin da yake wa mutanen shi galgadi wa'azi a wannan garu a wannan kwaruwa nasu haqaf wa qad khalat nudhur min bayni yadihi min khalfihi kuma wannan wa'azin ba shi fara ba galgadi ya zo kahin shi haka bayan shi sunnar Allah ce akwai da manzanni masu galgadi me aikin manzannin Allah da suke yi na manzala kidan ba kai ba ne ba harau kahin kai an yi ɗan ku mutanen ne kahin ku an yi amma ku ji yadda ta ƙari ta kwashe ya ce aikin wa'azin da yake ku suka yan bayan da shi yake yi kira Allah ta abudu illallah kira da suke manzannin Allah ka abauta ta ma kowa sai Allah ya musu kashe kaku bauta ta mu kowa sai Allah kuma inni akhafu alaikum azaba yawmin asim ina muku tsoron idan kuka ta Allah da ibada ko idan kuka gama Allah da wani ina muku tsoron azaba ta wuri mai girma mana wurin kiyama ina muku kashan haka ya musu galgadi amma me suka ce قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين kaji dai ba gare maka horo ba qalu ajitana lita'fikana an alihatina kenan yanzu hudu ka zo ne ka karkatar da mu ka raba mu bautar abin da uwaye mu ke bauta haka ce mun haka kenan karan daga cewa la ilaha illallah kenan za an bar kowa sai Allah yadda yan wajen ta kullum ka gane shi kamar aka cewa duk da jahiliyar wancan zamani sun fa'inci ma'anar kalmar tauhidi irin da ƙwarar shawa suka fa'inta idan mutum ya kalmar shahada la'ila illallah ba kiran kowa ba dogara da kowa ba rantsuwa da kowa an san gaba ɗaya kurin an koma ga Allah ne gaba ɗaya shi ce abinda wannan al'umma wasu lalatattu 'yan baya wannan al'umma suka kasa fa'intar irin kafurin ƙwarar shawa mecin bayan cewa su sun fahimci ajin la'ilalla an san ba kiran kowa taɓa ga mutum a yanzu ya kalmar shahada amma iya kiran wani Allah iya rantsuwa da wani Allah zai dogara da wani Allah zai iya kiran aljani ko mala'ika ko wane ne kaga shi wancan duk jahiliya shi iya sun fahimci inda ka kalmar shahada to duk wani abin da aka gada uwa daga kanu dole a bari ba kiran kowa ba rantsuwa da kowa sai Allah kuran ce lalaci ne kaskanci ne ga musulmi an waye gari wai ana saka nema a wajen wani Allah ko mala'ika ko mutum ko wani balle magana shehu na banza ko mala'ika ba bauta ba kira ba kira mala'ika ba magana shehu ba shehu ya ce madannan wara ne Allah nawa zai inda dai da mahimmanci dai inda inda wara gasa nan to malaika ba kira ya maka wani abu ba ya shehu ba kuma kuma a kawata maka eh ai shi wai shehu kaza ne ana nema wa ga malami iya bayani wai ya baka hujja wa ana kiran shehu shi ma kaza kaza ne sai ka ce baiwa an kada kallon mutum da bidiyo ana kallon shi bai kumiya yana magana samtan daji to cewa idan mutum ya kalmar shahada babu kiran kowa Allah ne kuran kenan sun fa'inci in suka yi wannan kalma to kenan sun bar abin suka gada na uwaye da kakannu shi suka ce aji itana lita'afikana an alihatina ka zo ne ka karkatar da mu ka hana bautar abin da uwaye mu ke bauta hud to maganar imani an ki fa'atina bi mata iduna shi na an ki imanin an ki ba a yi ta haka abinda kake mana barazana na azaba fa'atina ya mata zina ka zo da azabar haka sa gaya mashi ka zo da azabar in kunta mina sadiqin in har gaskiya kake ka annabi Allah Allah ce akwai azaba akai azabar ka jiwa ka yi mutane tsaurin kan mutane ka dai bayo ka haraba ko bayo ka haraba to shi nan Allah ya ba annabi labari kakkata da hankalinka cace tasiliya ana ba annabi hakuri ne musulmi da ba su haƙuri kaku damu wani abin damun an yi bai wa kara ba kuma ya Allah musu kenan kayanta kakan kuku gyara ya ce da suka gaya mai haka yanzu kenan ya zo da azaba ai azaba ba hannun annaba take ba shi ma annabi mai kawo saƙo ne azaba shirya abu ne a hannun Allah in an illa nazira umma da rasu da balagul mubin aiki manzanin Allah ya sarwa ce azaba kaza ba nasu bane suka gaya mai haka me yace qala innamal ilmu 'inda Allahi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni araakum qauman tajhalun na'am sai ce qal Allah ce sai hud yace musu innam innamal ilmu 'inda Allah sanin zawwal azaba yanzu ko a gaba wani abu ne a wajen Allah wa uballighukum ma ursiltu bihi ni nawa ina isar muku ne abinda aka aiko ni da shi kuran azaba ayi ka ayi ba na bane ni aiki na isar abin da aka aiko ni da shi walakin ni arakun qaumun tajhalun amma ina ga ku mutane ne suka jahilci lamarin Allah suka jahilci abin da ke biyo baya ana nan kwa sun kiyar me yawa kana
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به مم.
ريح فيها عذاب أليم
na'am falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatihim nan ta yawa kana sun samu jarabawar hori ruwa ya yanki a cikin bala'in hori kunun ran nan sai ga gilgije hadiri ya taso bagira ganin shi Allah ce wannan hadirin salman au aridar mustaqabil awdiyatuhum ga hadiri ya tinkaro gona kai za a sha ruwa qalu hadha aridun mumtirna ka yau masha Allah yau ga hadiri za a yi ruwa ga hadiri za a mana ruwa yau haka suke tsammani duk wazin da ake zuwa suka aka ba ya musu kashe ya musu gargadi amma wasu ji suke yanzu ruwa ne za a sha hada arzin mumtirna ga hari zai mana ruwa to wannan abin suna wannan magana ba su san ba ashe ba hadiri ba ne Allah ce bal an da idrab kinan maganar hadiri a sha ruwa ku barata shine bal masta'jaltu bihi aka gaya musu wannan abin da kuke gaugautawa in gaskiya ne a zo da azaba shi ne eh abin da kuke ta a kawo in gaskiya ne shi ne ya zo eh masta ajartu bi ya ce rihun ba hadiri ba ne ba ruwa ba ne iska ce kuma wani iska ba ta ruwa ba ce fiha azabun alim iska ce wadda take da bala'i azaba mai tsanani alhaka wa amma adon fa'uhuliku birihim sarsarin atiya وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما na'am فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Mm.
فهل ترى لهم من باقية mu dai mu gani ba Allah ya ce wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya amma su adawa Allah ka labarin samuda da adawa ko Allah ce su adawa fa uhliku an halakar da su bi rihin sarsarin atiya iska mai kadawa wa ta wuce ta wuce iyaka atiya ta wuce gona ta wuce iyaka mai kadawa atiya sakharha alaihim sab'a layalin wa thamanata ayyam Allah ce ya bar wannan iska ya hore ta ya bar ta tana kadawa tsawon kwana bakwai dare bakwai da wuni takwas na akwai jarrabawa Allah yana yi mutsawa guda ka samu dawa tsawa guda amma ai suna ji muna shaida min na kuwa wahim kari suna jin girman jiki da waye ko ka Allah ya bar su ɗaya ɗaya a hankali yau a kashe wannan yau a kashe wannan kana kallo a gaban ka sai saboda kato ta jibgo da shi a ƙasa yau a kashe su wannan kuma masu imani suna cin garin wallahi ya lau ta ɗauki kawo ta sama ta jibgo shi a ƙasa ta kashe kana kallo ga suna a jibge a yadda manyan kawuran amma masu imani lafiya lau shi ne ayar Allah aka yi kwana ɗaya yadda aka yi kwana takwas takwan aka gama da su yau a kashe gu- Allah ce ta kada kwana bakwai wuni dare bakwai da kwana takwas kuma ce husuman kacce kwana bakwai a- a kwana bakwai da takwas a jere wannan kwanakin takwas a jere Allah ce fatar alƙawar fiya sar'a za ga mutane a cikin wani iska a yadda cika annahum a ajazu na halin kawiya yadda ka san kututturin da biyu ga tana a yadda mutanen gane ya mutu katon banza ya waɗi ya wuce ya mutu eh kawiya Allah ta kawiya ga shi ne ga san ita a yadda ba komin cikin shi kuri ita ne gashi a yadda babu rai sai Allah ke ce wannan abin fa hal tara lahum min baqiya kun ga sauransu ko saura babu ne mu gane babu Allah gama da su nan kashe ne ga 'yan baya shi ne nan Allah ya ce wannan iska fiha azabun alim azaba mai tsanani a cikinta tudammiru kulle shay'in bi amr rabbiha تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين na'am tudammiru kulle shay'in bi amr rabbiha wannan iska tana rushe duk koma menene wanda Allah ta ta rushe kuma tana wannan rusaukin bi amara rabbiha ai kaga akwai masu imani akwai ko suna rayuwa ba abin da same su wanda Allah ya nuha ta rushe da abin da ta rushe shi za ta rushe bi amara rabbiha tana yi ne tsari ne ubangijin ce ce ta yi fa asbahu la yura illa masakin wannan adawa duk sai su da jin kansu da ƙarhin su sai suka waye gari wannan gari nasu babu ko ya zama kowai ya zama kowai he garin babu kowa aka allama mutanen haƙa yau ma yankin iyanan yawa gidajen ma he wajen minna musamman a gano da abin tarihin an jima don su ne farkon bayan nuhu shi ne armanu an jima yanzu kuma ana bincike da ma aka gano gidajen nasu ma an gama da su Allah ce fa asabahu la yura illa masakinu to wannan ai jan hankali ne sai Allah ya ce ka zalika najzil qaumul mujrimin su wannan tasu ta wuce ku da yanzu Allah ce wannan abin da aka musu haka muke sakamako ga mutanen banza mujrimai wannan kowar zamani da Allah zai mabayin shi bai yanke ga can ba kowar inta shi Allah kiyaye mun saban shi Allah tabbatar mu kan imani ina ganin ya kamata mu tsaya daidai kan gabakin wani Allah gafarta zan sai mu dasa insha Allah yan wa akwai cikin yan agaji bashi da lafiya iya bakar sa cikin addu'a Allah bashi lafiya akwai kuma dan wada zu barayi sun sace min injin shi Allah ya satsarin ta mai rabon shi Allah mai domin kayan shi Allah mai domin kayan shi Allah mai mai gurbin kuma za mu ce kuma eh Allah Allah kuma ya kare mana sharrin su Allah mana maganin sharrin su Allahumma salli ala Muhammad wannan yan uwa mun ci addu'a kowa cikin addu'a shi ya sa su cikin addu'o'i zamu san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أسليه لنا شأننا كله ولا تكلنا لنا فترة عين أبدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين